إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A yau kwanan wata 24 ga watan Ramadan, shekara ta 1446 Hijiriya, wanda ya dace da 24 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya. za mu fara sabuwar sura a jerin gwaron sunori na alkur'ani ta talatin da ɗaya ita ce suratul lukman wadda sura ce 'yar makka tana da ayoyi talatin da hudu ita suratul lukman sura ce da take tattaunawa ko ta tattauna akan maudu'i topic na aƙida ta musulunci ta mai da hankali kwarai akan abubuwa guda uku a aƙida al'iman mana a cikin aƙidatul iman akwai magana akan kadaita Allah shine wahdaniya akwai magana akan annabta shine annubuwa akwai magana akan tada mutane da kabari da kuma yi musu hisabi shine albasu wan nushur wanda wannan shine majoratin surorin makka abinda suke tattaunawa a kai kenan matsaloli na aƙida surar Allah ya fara buɗewa da ambatan alkitabul hakim a ciki alkitabu alhakim idan ce an ce alhakim a larabci ana nufin wato almuhkamun ladila la khalala fihi wala tanaqud shine ubangiji mai iya hukuncin da ba a samu wani kuskure ko kuma tufka da warwara sura ta yi magana kan mu'jiza annan muhammad sallallahu alaihi wasallam المعجزة الخالدة الباقية الدائمة على مدى الزمان suratul Luqman ta yi magana akan tsayar da hujjoji da dalilai akan kaɗaituwar Allah tabaraka wa ta'ala suratul Luqman ta yi bayani akan dalilai da suke nuna ƙarfin mulkin Allah da sarautarsa da tarin jayi kowa da ƙwarewarsa mai ban mamaki في هذا الكون الفسيح المحكم النظام المتناسق في التكوين iyakan tsari a cikin halittar ubangiji ya isa iyakan tsari ƙarshe kenan ga dacewa ginin saman da halittar ƙasan fi sama'ihi wa arzihi da rana da wata da Allah ya jefa shamsihi wa kamarihi dare da rana naharihi wa lailihi duwatsu da koguna jibalihi wa biharihi igiyar ruwa da ke zuwa da yawa ambaliyar ruwa da ruwa da yake sauka amwajihi wa amtarihi ciyawa da take tsirowa da bishiyoyi na bacihi wa ashjarihi da kuma sauran abubuwan da dan adam ka iya gani da suke faruwa a duniya kai kadai ka san cewa Allah shi kadai ya isa ya aikata irin waɗannan abubuwa irin abubuwa ne da suke ɗaukar zuciyar dan adam kuma suke ɗimautar da hankali mai hankali kuma suna nuna cewa lalle Allah isasshen sarki ne ba abin da ya kamata a masai a mai ƙauya. Suratul Luqman ta jawo hankalin mushrikai da ƙwanƙwasa musu zuciya da musu bayani akan al-qudratu wal wahdaniyya ikon Allah da kaɗaitakar Ubangiji ta baraka wata'ala fi hadal kaunin badiya a wannan duniya wacce take mai banƙaye da kuma ƙwarewa da Allah ya wajen halittarta. Shi yasa a ciki aka ce, "Haza khalqullah fa'aruni ma za khalaqal ladina min duni bal adh-dhalimuna fi dhalalin mubin." An rufe suratul Luqman da tsoratarwa dangane da ranar tashi alkiyama rana mai ban tsoro ya ayyuha nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku ku ji tsoron ranar da uba bai isa iya wa ɗansa ba haka shi da da aka haifa bai isa iya wa ubansa ba ko da mema to wannan shine samari a takaice abinda zamu tattauna insha Allah a cikin wannan sura Allah ya san muna da rabo ya kuma ba mu dacewa na malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين Allah ce alif lam mim waɗannan su ne ake ce da su al-huruful muqatta'a wanda an kawo su ne litanbihi ala ijazil qur'an dan a nuna mana qur'ani yana da mu'jiza kuma ya gagari kowa kuma dan a nuna mana cewa lalle wannan littafi duk wasu malamai masu fasaha da masu adabi na larabci da iya magana da balaga da masu tsara zance ba su isa su kawo irinsa ba shi sa ce alif lamim ba wanda ya sai ce ma yau gashi abinda Allah yake nufi kai tsaye wannan alif lam mim harafi ne guda uku da alif da lam da mim abun mamaki da mai da mai larabci da wanda bai iya larabci ba duk dai a hakan da ake karantawa waɗanda suke ƙoƙarin kwafan alƙur'ani su yi irinsa sun kasa yi in sun zo kan waɗannan harufan sai su kasa gane yaya za su iya ƙirƙiro irin nasu wannan dalili ne ƙwarai da yake nuna cewa wannan ashe littafin daga Allah yake tilka ayatul kitab ana nufin hadihi ayatul kitab albadi'a alladhi faqa kull kitabin fi bayani wannan ayoyi ne na littafi shine alqur'ani mai bankaye wanda yake dauke da bayanai da bayanansa ya wuce duk na kowa yake dauke da shari'a da shari'arsa duk take gaba da ta kowa yake ɗauke da hukunce-hukunce alhakim wanda yi ne ana sabanta shi shine wato dil hikimatil fa'iƙa mai hikima ta ƙarshe wal ajaib ra'iƙa da ababen mamaki a cikinsa wanda suke sun kai matuƙa wajen burgewa shi ne ƙur'anin da yake an natsiku bil hikimati wal bayan yana magana da hikima da bayani mai nuni akan abin da yake kusa da lafazi mai sauƙi mai nuni akan abin da yake nesa da lafazi mai sauki hudan wa rahmatan lil muslimin shi alqur'ani shiriya ne wanda suka kyautata aiki a wannan duniya an kebance su ne da ambato li'annahum humul muntafi'una bima fi saboda su ne masu amfanuwa da abin da ke cikin qur'ani masu imani su suke amfanuwa da karatu da saƙon da ke cikin alƙulani hidaya wa rahma allazi na yuqimuna as-sala la sifarsu su ne waɗanda suke tsayar da sallah yu'adduna ha alal wajhi al-akmali bi arkaniha wa khushu'iha wa adabiha alladhina yuqimuna as-salata sune masu tsayar da sallah suna bayar da sallah da cikakken ruku'i ba da gaggawa ba da cikakken sujjada ba da gaggawa ba da itmi'inani nutsuwa suna yin sallar cikin nutsuwa don su suna yi ne don su samu yardar Allah ba suna yi ne kawai don su sauke nauyi su tafi ba da haka in kaji an ce ikamacin sala shine ada'u salati alal wajhil akmali ka bayar da sallah ka yi ta a bisa fuska wacce take mafi cika mai kyau daidai ka ba da rukunnanta da dukkan wani abu na jin tsoron Allah a ciki ka yi da ladubbai ba sallar gaggawa ba ba sallar to an ce na yi na riga na yi ba yau saboda lalacewar mutane malam har izgili ake wa sallah izgili musamman sallolin tarawih din nan duk wanda yake bude wayarsa ta WhatsApp ko Facebook zai ga yadda ake izgilanci da sallar tarawih da sallar tahajjud haka kurin mutane su su biyar shida za su ɗauki kyamara su tafi masallaci su je su tada sallah su tura wani mummunar kama a cikinsu a matsayin shi ne liman ya musu sallah wai tun da ramadan ne shi ai yana da tsoron Allah zai jawo sallah mai tsawo yana fatiha yana gama yana jawo sura sai ya fara nuna mai a'a ba za a yi ba ba za a yi ba ta hanyar wani izgilanci ko ai wani ƙara ko ai wani abu a nuna masa ce dewa ne ba za a yi ba ya shiru kamar ɓataye ya da jawo wata ayar mai tsawo sai a ta nuna mai a'a ba a so ba a so ba a so ba a so wai duk a cikin sallah ne ba za a yadda ya sallah na ba sai in an ji ya jawo in na azina kalkasar ko ƙul wallahu ahad sai ka jana mm mm mm wai sallar wai sallar ce suke mata yawan izgilanci wai yutuna zaka yadfa'unaha ila mustahiqiha tayyibatan biha nufusuhum suna bayar da sallah din izuwa ga suna bayar da zakka izuwa zuwa ga wanda suka cancanci zakkar kuma ransu yana so suna da itikadin cewa babu shakka ba kokwanto akan Allah ne wajabta musu yasa ce uhum bil akhirati hum yuqinuna lalle a lahira su ne masu sakankancewa yusaddiquna bid daril akhirah suna gaskata gidan lahira sannan kuma يعتقدون بها اعتقادا جازما لا يخالطه شك ولا اختيار suna yadda suna itikadi kudiri na yankan shakku sun yadda daga Allah ne ulaika ala hudan min rabbihim wadanda aka yi muku bayanin sifofin su nan to suna kan sifof wato shiriya daga ubangijinsu منهج واضح سديد من الله العزيز الحميد وأولئك هم المفلحون هم ودنا سوني ما سورة بوتا الفائزون السعداء في الدنيا والآخرة ما سورة بوتا الدنيا والآخرة أبو حيان يكي cewa Allah ya yi ta maimaita wannan kalma ta ula'ika, ula'ika ɗinnan, don ya yi tambihi ne akan wato girman waɗannan masu imani da falalarsu a wajen Allah. Yayin da Allah ya bayani akan sa'idai, ‘yan aljanna, waɗanda Allah ya shirya da su da littafinsa suka amfana da karatun da ke cikin ƙur'ani. to kuma sai ya biyo da bayani akan shakiyai mutanen banza alladina aradu an iltifai bi sama'i kalamillah suka kauda kai da kin sauraron zancen ubangiji tabaraka wa ta'ala suka kuma mai da hankali akan jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe waɗannan ayoyi da alarama ya karanta mana su ne shimfiɗa dangane da wannan sura mai albarka suratu lukman kuma daga ji za mu gane kanun labaranta yana nuna mana ga inda ta fuskanta na farko dai shi wannan alkur'ani littafi ne wanda yake shirya ne waraka ne da dukkan cututtuka kamar yadda yake kuma abun tausayi ne da jin kai ga masu kyautatawa masu imani Allah sama a ciki su ne waɗanda suka kyautata aiki ahsanul amala sun kyautata aiki matuƙa a rayuwarsu Allah ka samu ciki ta yaya fittiba'i shari'a wajen bin shari'ar Allah suka tsaye da sallah ta farilla akan dokokinta da lokutanta da abin da yake biyowan farilla na nafilfili na nafilfilin sallah da nafilfilin azumi ba saƙura ba da suka samu kuɗi kuma suka cire suka bayar da zakka kuma lokacin da suka bayar da zakka ransu yana so ba sa cikin fushi ba sa bakin ciki kisa malamai suka ce duk abin da kake so ka samu lada to ka yi cikin walwala da farin ciki da jin daɗi sai Allah baka lada Allah ya yi bayanin mutanen kirki su ne wa yi utunan zaka suna bayar da zaka atau zakatul mafruḍa alaihim sun bayar da zakan da Allah wadabta musu basiruwa ba ballantana su halakar da kansu suka sa da zumunci suka kula da dangi da ‘yan uwa suka yaƙini cewa wannan gidan duniya gidan bari ne ba gidan zama ba ne ragibu ilallahi fi sawabi zalik suka yi kwaɗayi a wajen Allah wajen samun wannan lada basiriya ba ba su nemi wani lada daga wajen wani ɗan adam ba a nan duniya duk abin da za su yi sun san Allah ne yake biya ba abin da suke yi na Allah wai su zo su nemi wa sai an yaba musu to duk wanda yake aiki irin wannan da wannan sifa ulaika ala hudan min rabbihim hay ala basiratin wa bayyinatin wa manhajin wadihin jali suna kan basira bayyananniya da bayani da ya fito fili karara wa ula'ikan mulmuflihun su ne masu rabauta fi duniya wal akhira a duniya da lahira to Allah rama yanzu za mu fafata akan nau'i da simfi na cikin mutane su kuma ya suke mai Allah ci
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب muhin yace wa minan nas daga cikin mutane labari ubangiji tabaraka ta'ala yake fada akwai wanda yake siyan wato zance wanda yake na wargi na wasa lahul hadis zan yi bayani insha Allah akan abin da malamai suka ce dangane da lahul hadis daga cikin mutane akwai mai sayan lahul hadis mujahid ya ce shi ne masu sayan kayan kiɗa da mata masu kaɗe-kaɗe a da in mutum ya kai ya burin ƙasa sai iji kasuwa ya samu yara 'yan mata wanda suke da zaƙin murya suka iya waƙa kurum ya biya kuɗi ya siyo su ya kawo su gida ya ajiye su su ta mai kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe a da akwai mawaƙa mata almuganni da walmuganniyat so abinda ake nufi Allah yana bayani akwai a cikinku masu sa kudinsu su sayi kayan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe wannan fassara kenan ta farko wasu malaman suka ce daga cikin mutane akwai wanda ya zaɓi kayan goge da sarewa da sumuru da mandula da kukuma duka waɗannan nau'in kayan waƙe-waƙe da ganga da kuntukuru da kalangu duka waɗannan kayan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ومن الناس من يشتري لهو الحديث يسا كدي يسي ودنن يفيفيتا سا akan alqur'ani Abu Saba al-Bakri ya tambayi Ibn Mas'ud radiyallahu anhu akan wannan aya Abdullahi dan Mas'ud yace huwal ghina'u wallahi alladhi la ilaha illa huwa wallahi alladhi la ilaha illa huwa inji ibn Mas'ud yace abinda ake nufi da lahul hadith shine waka kayan wake-wake ko kuma waka mutum ya sa kudinsa ya siyo waka a kaset ko a memory ko kuma ya siyo masu wakar in mai wadata ne ko ya gayyato a mai waka me ake nufi da la'al hadith ibn mas'ud ce wallahi huwal ghina wallahi huwal ghina huwal ghina wallahi alladhi la ilaha ghayruhu ko la ilaha illa hu so uku ya fada shi sa ibrahim an-nakhai yace wannan harkar waƙe-waƙe da mutane suke ji yimbitun nifaq fil qalb yana tsirar da munafurci a cikin zuciya haka imam al-baihaqi ya fitar da shi da kuma imam suyuti a cikin ad-durr mansur duk wanda yake jin waka da kaɗe-kaɗe. Ibrahimu na ya ce, wannan waƙar da kaɗe-kaɗe da yake ji sai ya tsiran masa, sai munafurci ya tsira a cikin zuciyarsa. Ibrahimu na ya ce, mutanenmu a lokacinmu sukan bi hanyoyi su je su tarar da duk inda ake kafa ganguna da kayan kaɗe-kaɗe piano-piano, mandula-mandula ko koma, kalangu, kayan kaɗe-kaɗe ya ce sai su faffasa su. Ya ce, Alghina ruku ya zina, waƙa shi ne ruƙiyar zina, daga waƙa an ji waƙa sai a kama sha'awar zina kuma. ibn junayd ya ce wa minan nasi man yashri lahu alhadith daga mutane a cikin mutane akwai mai sayan ganga ya sa kudin sa ya sayo ganga duk shine ma'anar lahu alhadith wasu suka ce ku hutar da kanku imamu qatada yace lahu alhadith shine kullu lahwin wa la'ib daga cikin mutane akwai wanda yake cire makudan kudin sa ya sayi wasa da wargi abubuwan wasa a duniya da wargi abinda ba su da amfani da yuzilla an sabilillah bi ghairi ilm dan ya batar ya batar da kansa ya batar da waninsa da barin hanyar Allah bi ghairi ilm amma ba tare da ya sani ba ya falhu an jahilin yana aikata haka saboda jahilci Imam Qatada yace bi hasabi al-mar'i min ad-dalala ya ishi mutum bata an yaktara hadith al-batil ala hadith al-haq ya zaba hadisin ƙarya hadisin barna zance na banza akan zancen gaskiya yace wa yattakhidaha huzwan daga cikin mutane akwai wanda suke rikan wato ayoyin Allah a matsayin wargi basu mai da su komai ba ula'ika lahum azabun muhim waɗannan suna da azaba ta wulakanci da tozartarwa ranar tashi alƙiyama bayan Allah tabaraka wata'ala ya yi mana magana akan waɗanda suke shiruwa a duniya da ayoyin alƙur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama masu amfanuwa da jin ƙur'ani da sauraron alƙur'ani kamar yadda can inda Allah ya ce Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan masaniya taqsha'illu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah Allah ya saukar da zancen da yafi kowanne kyau shine Qur'ani wannan Qur'anin da ake karanta mana shine ahsanul hadisi babu zancen da ya fi shi zancen Allah littafi ne mai kama da juna masani wanda ake yawan maimaita shi ana karanta shi la tashba'u minhu ulama malamai ba sa koshi da karanta shi qur'ani kenan da yawan karanta shi yake ƙara kyau yake ƙara mai karanta shi kyau da yawan maimaita shi yake ƙara kyau da masu karanta shi masu kyau kamar yadda mai shatibiya yake faɗa sannan ka da karanta shi ake samun taushi na jiki da taushi na zuciya to sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya mana bayanin shakkiyai a cikinmu ko kuma maɓarnata a cikinmu wanda maimakon su saurari alƙur'ani su sa kuɗi su sayi memorin ƙur'ani sai su sa kuɗi su sayi memorin jin kiɗa da waka balma mutum ya bude shago bai da aiki sai dai ta anta wa mutane waƙoƙi da kaɗe-kaɗe wani waƙa mazagin Allah yake bai sani ba tunda baya jin yaran shi gangance kawai ta dame shi wallahi ya samari da yawa daga cikin wasu waƙoƙin da kuke ji kuna jin daɗin su waƙoƙin coci ne fa a coci aka yi su ko kasurgumammun arna ne suka yi wannan waƙoƙin kuma ba mamaki a ciki akwai habaici da zagin addinin musulunci kai damun ba ma'anar waƙa ta dame ka ba ka ji kawai ka kada kanka ne ƙur'ani ya zargi masu jin waƙa masu sayan kayan kiɗa da waƙa alatu tar da gunguna da duk abin da mutum zai yi ko ya sa a yi masa da ya shafi waka kamar yadda da yawa cikin malamai suka fassara faɗin Allah wa minan nasi man yashari lahwal hadisi li yudilla an sabilillah suka ce huwal zina'u kaga duk wanda ya je ya cire kudinsa ya bayar ya siyo kaset din waka kida da waka to ya shiga cikin wannan ayar duk wanda ya sayi waya ya ba da memorinsa aka yi downloading aka loda masa kayan kida da waka ya shiga cikin waminan nasi man yashtari lahwal hadis wasu malaman suka ce duk wani waka da kayan sarewa da bushe-bushe duk yana cikin lahwal hadis wasu malaman suka ce akwai masu sayan mawaka ko masu biyan kudi a yi musu waka shi ma wa minan nasi mai yashari lahwal hadis yau masu waka su suke samun kudi masu waka da kaɗe-kaɗe su ne zamaninsu yake ci yanzu mutum ya iya ba da taimako a garinsu a ƙasarsa a jiharsa na dubu hamsin amma zai iya ɗaukar miliyan hamsin a waƙar da aka yi masa kwata-kwata ba ta wuce minti uku ba yanzu yau idan mawaƙa suna son su ci kuɗinka sai a shera maka sai a shirya maka wata waƙa mai daɗi a studio a gyara muryar a ɗauko wata budurwa ko yarinya mai kyan halitta sai a sa ta rinka amshi a jefa ɗan muryarta a ciki ko in mai waƙan ya yi waƙa ita sai a jefa muryarta daga ƙarshe don a ɗauki hankalinka ka ɗauki maƙudan kuɗi baka ba da dubu hamsin ba a masallaci ka ba da miliyan hamsin ga makiɗa da mawaƙa ku yi haƙuri mu gaya wa kanmu gaskiya ku yi haƙuri mu gaya kanmu gaskiya duk wanda zai je nemi sana'a ko ya je nemi sana'a kada mutum ya je kama sana'ar da zai zo ya ciza yatsa a gaban Allah ya mai kiyamaci duk abin da ya kai ga har an fito karara a cikin alkur'ani an yi bayaninsa da batansa to bai kamata ka mai da shi sana'a ba ishra'ul mughanniyati min al-hawari gashi nan duk min al-jawari a tun a cikin littattafai tafsiri na alkur'ani to to ko mutum bai je siyo matar da za ta yi mai waka ko mawaƙi ba a yana zuwa biya kuɗinsa wayoyin mutane a cike suke da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe kai ka ce ba sa karanta wannan ayoyi wa minan nasi man yashtari lahwa alhadisi li yudilla an sabilillahi bi ghairi ilm tabbas waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe suna toshe hanyar Allah suna saba wa mutum rafkana suna hana shi jin ƙur'ani malamai suka ce duk wanda ya lazimci jin kiɗa da waƙa to ba za ka taɓa samun sa ba kuma wannan kunnen yana sauraron alƙur'ani zai wahala in ma ya zauna ya saurara to na dole ne sallah ake yi shi ma yana Allah Allah a gama ya tafi harkarsa abu guda biyu ne ba sa iya haduwa inuwa ɗaya jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da kuma jin ƙura'ani duk wanda ya saka harkar kiɗa da waƙa da sauraronsu ba za ka taɓa samunsu yana da himma wai bari ya haɗa da jin ƙura'ani ba kuma ba sa iya yi ɗaya ne yake korar da ko dai yana karatun ƙura'ani yana sauraron ƙura'ani da gaske daga ƙarfin imani Allah ya sa masa ƙyama da ƙin jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen ko kuma in ba a ci sa'a ba kaɗe-kaɗen da waƙe-waƙen su su mamaye zuciyarsa daidai inda ƙur'anin zai zauna su kuma su zuci shimfiɗa Allah ce liyudilla an sabilillah suna aikata wannan wato don su taɓar da musulmi da musulunci su hana a fahimci addinin Allah. Kuma wani abu mai ciwo ga mawaƙanmu na Hausa, ƙasar Hausa, da ‘yan fim ɗinmu na ƙasar Hausa. Wasu da yawa daga cikinsu ba su faɗaka ba. yanzu a Najeriya akwai 'yan kudu masu fim na ba ku assignment wannan ku je ku yi it's an experiment ku je ku yi menene malaman abinan research suke cewa a irin research nan da zaka je ka bi kana bi gari gari ko guri guri mutane ka hira da su kamar da zaka raba kwashiniya kai samfulin kana sosin information galiban fim din yan kudu yan najeriya fa ba wani wasu turawa ba yan najeriya kula da wannan sosai idan sun zo nuna gine-ginensu za ku ga suna nuna church da wuraren ibadunsu idan za su sa hoton wani ko wani abu ake yi to hoton irin mutanensu suke sawa da irin sifarsu in yara ne sai a sa yaro da gajeren wando ko da cross a wuyansa ma'ana dai a shagaltar da kai idanka su ɗin za ka yi ta gani sannan in ka ga sun ambaci malam bahaushe da hoton bahaushe to cin mutunci za su yi ko dai a ce ɓarawo ne ko an kama shi kwarto ne yana bin mata wani lokacin wallahi har rawani suke ɗaurawa ‘yan fim ɗinsu su yi fim ɗin su zagi musulunci su zagi musulmai kuma mutanen su je su sa kuɗi su saya su kunna a gidansu suna dariya kaga an sa mutum da doguwar riga farar riga jallabiya da irami na irin na saudiya kai ka ɗauka wani abin arziki ne a ciki za a yi bayanin ɗan damfara ne duk wani ɗan fim a duniya yana da yana da aim and objectives manufofin yin fim ɗin da haka suna nuna cewa kamar mutanen da suke sa irin waɗannan kaya in kun gansu ya ku ‘ya'yanmu in kun gansu ya ku mutane ha idan mutane ne mace amana ne barayi ne masu ma neman mata ne akwai wani fim da wani dan uwa ya bani labari akan irin wannan bamfar gaba na duba na gani da ido na wasu yara ne 'yan mata aka yi su ma duk 'yan kudin ne suka yi su da hijabi amma fa ba hausa bane ba fulani bane arniya ta saka hijabi ta yi shige irin na matanmu sai su rinka shiga shago ashe sata suke yi sai su daga hijabin sai su yi ta satan mai manja omo sabulu a cikin hijabi da inda suka je a fim din ana nuna gashi nan ana ta bin su ana ta bin su sun sata a can ba a gane ba sun sata a can ba a gane ba yanzu kaga a nan gurin suna suna lalata hijab ne suna cin mutuncin addini ne don su nuna musulmi barawo ne har a zo inda za a kama yarinyar a yaye hijabin ana bankaɗewa sai a ga tarin omo sabulu da waye da ta sata daga nan sai a ce tokar a sake saka hijabi saboda ai mata sata suke yi in sun shiga shago da hijabi wannan zahirar ta yi mana illa har aka wayi gari a nan arewa wasu daga cikin manya-manyan shagunanmu wai masu shagunan suna matsayin musulmi wai suna kafa hujja cewa ko suna kafa doka cewa kada wata mace mai hijabi ta shiga musu shago kaga wancan ya yi tasiri kenan saboda an gaya musu mace mai hijabi barauniya ne ka duba ƙasar da babu ‘yanci, ka duba ƙasar da babu doka da oda. Security zai zo ce hajiya yayin hijabinki, niƙabi kan dama Allah ya ji kansa, cewa za a yi bankaɗe buɗe don mu gane mace ne ko namiji ne. Idan an samu wani ɓata gari a cikin mutum ɗari, mutum biyu, mutum uku sun yi wannan a wani wuri an kama su. Yanzu daidai ne a yi total condemnation na saka hijabi a hana matanmu saka hijabi a shaguna a rinka korarsu kamar karnuka kuma shagon musulmi Allah wadaran wannan tunanin so za ka wayi gari kana yi wa arna aiki ka sani ko baka sani ba akwai cctv kyamara a cikin kowane babban shago duk inda mutum ya daga hannu ya dauki wani abu ya sa a ci wani abu in dai shagon ya kai shago yana da kyamarar da tana daukan hotonsa daga get yana zuwa za a tsaye da shi a ce daga akwai in sata mutum yake so yi yana tsarara ma zai iya sata ya ko to wannan yana ɗaya daga cikin tasirin kallon fima-fimai da wasunmu suke na 'yan kudu a cikinmu da suke nuna irin wannan mummunan zahira ga matan musulmi sana abin mamaki duk inda suka zo nuna wani abu sai ga sun nuna church sun nuna hoton yaro da cross ana tallan cross suna tallan addininsu a ciki mu kuma in kaga mutum a cikin fim ɗinmu na hausa galiban alhamdulillah akwai wanda suka dan gyara gaskiya amma wasunsu to sai dai kaga ana wulakantawa ko ana tozartawa kai da wahala ma kaga hoton masallaci ko kaga hoton wani abu dai na zahira ana tallata wani abu na addini ko a dauko wata mace mai hijabi ana bayanin wani abu da ta yi na nagarta ko mace za su nuna ba za su nuna mai hijabi da niƙabi ta rufe jikinta ba sai dai a nuna ta a tsiraicenta a bayyananta me yasa su waɗancan suna promoting ideas da agendas nasu da customs nasu ɗabi'unsu da al'adunsu kai kuma da kake fim ɗin na hausa ba ka da kishin da za ka ringa ɗauko kyawawan al'adunka kana sawa wai sai ka ringa kwaikwayon fim ɗin indiya kana kwatanta shi ka yi shi da hausa masu bautar gumaka masu bautar har alamar gaisuwar masu bautar gunki sai ga mutum yana yi yana ba shi yana fim wanda wannan akwai buƙatar a ilmantar da su a yi zama da su a ja su a jiki ba wai a tsine musu ko a zage su ba tunda ba a iya hana su gaba ɗaya ɗari bisa ɗari ba amma a rage ɓarnar a dake mu a waje cikin gida ma a dake mu ya kamata mu kula ya kamata mu kiyaye Allah ya ce yayi wannan ne li yudilla an sabilillah li yudilla akwai wata qira'a bi fathil ya li yadilla kenan wannan lam din za ta zama lamul aqiba ne ko kuma lamul ta'lil lil amri al qadari ay quyudu lidhalika liyakunu kadhalik an kayyade su akan wannan don su zama haka wa yattakhidha khuzwa ya rike hanyar Allah ta zama abun izgilanci da yawa a cikin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe akwai inda ake izgilanci wa musulunci da izgilanci ma addini da izgilanci wa mutanen kirki Allah ji kan yan fim ɗinmu na na gargajiya na da yanzu bari ba ku misali ɗaya ku nemo fim ɗin ɗan wanzam fim ɗin ɗan wanzam yara duk ba san ɗan wanzam ba ya yi suna ya shahara amma don tarihi ga marubuta hausa da waɗanda suke fidda kyawawan ɗabi'u da al'adu na ƙwarai duk inda za ku ga ɗan wanzan da rawaninsa babban riga da rawani alal aƙalli ya yi promotin suturar hausa fulani suturar musulmi duk wasan da ɗan wanzan zai yi sannan kuma duk abin da ɗan wanzan zai yi ba za ga yana rungumin mace ko yana sumbantar mace ko yana kaza ɗan mace ba sam da shi da matarsa ka gansu ana nuna mai ban sha'awa a ɗan ƙauyuka da ‘yan bukkoki suna nuna irin gidajenmu mu kuma idan sun zo fim ɗin sai dai su tafi wani guri mai tsada na wasu su biya kuɗi su tallata wannan ginin su tallata wannan titunan shi kuma dan wanzam a cikin ƙauye yake yin fim ɗinsa a tsakanin bukka da bukka cikin shanu da kaji da awaki ko ma ɓarawo aka zo kamowa sai dai ka ganshi yana gudu a ƙarƙashin danga at least dai yana tallata wato ga irin yanayin gine-ginenmu da inda muke rayuwa da inda Allah ya damu na'am akwai kurakurai shi ma a ciki amma tsabtar fima-fiman irinsu ɗan wanzan ba za ka taɓa haɗa su da fima-fiman wannan zamani ba amma waɗanda suke da documentary suke da ajiya don Allah su dinka fitowa da mutane wannan fima-fiman irin na ɗan wanzan da shi da sauransu irin su golo ko nan da ake faɗa da waye sun ba da gudunmowarsu na gyaran wasu ɗabi'u da halaye za ka ga don Allah suka yi abin ba wai don manufar neman kuɗi ba don har suka gama fimafiman ba su hawa motoci na miliyoyin kuɗi me ya manufarsu na fimafimansu gyaran tarbiyya da ɗabi'a su kuma yanzu manufarsu su samu kuɗinsu amma sun juya sun ce wai su ne masu gyaran hali su ne masu gyaran tarbiyya wai su ma kamar malamai ne masu wa'azi haka wannan ai tilka idan qismatun biza a gyara a kyauta ina fatan waɗanda suke sha'awar wannan sana'a ɗin industry ɗin da za su yi wata dabara su rage ɓarnar da ke ciki a tilis su ba da wata gudunmowa ko yaya a cikin al'ummarsu wataƙila Allah ya yafe musu sauran kurakuransu da laifuffukansu Allah gyara halinmu ni dai abin da nake so na ce da ku ana fa amfani da waɗannan abubuwan ana yaƙar mu da ɗabi'unmu da al'adunmu da tarbiyyarmu ana kuma ɓata mu hatta kai ga su a wajensu a wani gurin an ganka da dogon riga da jallabiya to kawai gashi in dai za su sifanta hafimafimansu na 'yan kudu galiban in dai za su fi sifanta wani abu na rashin mutunci kuma suna so su ɓata hausa fulani da musulmi to sai kaga sun kawo mai gemu da rawani da dogon carbi har carbi kafiri yana yin fim wai kaga ana rike carbi a ciki ba fa maganar tasbih ake ba a'a wani mummunan ɗabi'a ne ake so a nuna mai wannan carbin yana yi amma ni da kai ni ne zan je in sa kuɗi in siyo irin wannan fim ɗin wai in sa a falona da 'ya'yana muna kallo muna dariya saboda susucewa da lalacewa da rashin kishi Allah ganar da mu ula'ika lahum azabun muhin waɗannan suna da azaba da za su wulakanta su tozarta a ciki kamar yadda suka tozartar da ayoyin Allah suka tozartar da dokokin Allah uhinu yawmal qiyamati fil azabi da'im al mustamir ibnu kasir yace za a wulakanta su a tozarta su ranar tashi alkiyama a sa su a cikin wata azaba dawwamammiya mai ci gaba da faruwa ya dai to ya isa haka kaga mutanen nawa yau shiru ka musu barin abubuwa harkar su ce da suke yi duka zubar to ara ma ce shi bai tashi ba yau sai ya kawo aya daya to ya zanci da shi bismillah ka huta
وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا haka ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم
shi kuma mai fassara ya ce bai zai fassara ba sai gobe abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada ai kaga mun yi draw ko 00 ko 11 wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa